Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Fuswat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Matazu Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutallib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko lambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
كما سبقنا بالحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدر يوم جزاء العظيم wannan taro alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Allah ya sake dawowa da mu a wannan mazauni ne albarka zawiyan shehu Salahuddin radiyallahu ta'ala anhu domin sauraron fassarar jiwani daga bakin malamin mu malam shehu Mansur yau talatin ga watan Disamba miladiya dubu biyu da bakwai wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan Zulhaj hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas.
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تؤدينا إلى البر والهدي أبى القلب إلا إلى التم سارانا منشدا أسادل في الورق ليل وجيرتي يا مواد مغرما أنزم در اللفظ بذكري واسفه وعاصم بي من زن على محمد مفتاح الفتوحات سيدي وقاتل بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتعرف بنظرة تأتي لنا جزفا آه الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba ko bai da abokin tarayya wanda kowa da komai a wurinsa yake buƙatar komai da komai a kowane lokaci amma shi bai da buƙatar komai da komai a wurin kowa a kowane lokaci tabaraka ta'ala zul jalali wal ikram alhamdulillah abin da ya sa muka dawo dama mun tsaya akan mun fassara harfin alif baki daya to sai muka dawo wurin bayani muka tsaya kan Muhammadu Miftahul Futuhati to shine dalilin dan dawowa baya saboda dalili wannan baitin ya kunshi salatul fati da jawharatul kamali wanda wato salatul fati girman ta wurin Allah abun bai da iyaka jawharar nan da nake gani da girman ta tana fassara salatul fati ne duk girman jawhara din nan da muke gani tana fassara suratul fati ne sama da suratul fati babu wani abu sai dai ismul kabiri kurum to saboda haka shehu radiyallahu ta'ala anhu saboda sabi jawami'ul kalimi ne
shi Ibrahim in yi magana ɗaya tana kunsan maganganu ne da yawa to shi yasa za mu fassara shi Muhammad bin Miftahul Futuhati wanda dama mun fara fassara shi cikin wancan sati muka ce Muhammad din nan yana daga cikin sunayen Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake da shi ake kiran Annabi a nan ƙasa kamar yadda Annabi yana da sunaye a cikin halitta Allah iri daban-daban to a ƙasa sunansa Muhammadu wato wata rana bayan sallar asbahi sallallahu alaihi wasallam an yi sallah ya jiyo ijin gina da mumbari fuskanto sahabbai ka san abu mai kyau ya ya wato ya tashin haske cikin duhu lokacin haske bai yawa ba annabi ya fuskanto sai haske ya fuskanci sahabbai sai na umar ya kalli fuskar annabi ya ji daɗi ya ce ya rasulillahi tunda Allah ya yi ni ban taɓa ganin abu mai kyau kamar fuskar ka ba yace ya rasulullah ban taba jin wani motsin abu kamar muryarka ba ya rasulullah ban taba zama da abu mai daɗi tamkar ka ba ban taba gogan wani abu wanda zai sa zuciyata ta yi ni'ima kamar jikinka ba ya rasulullah sai annabi ya murmushi ya ce ai umaru baka sanni ba mata eh bari in gaya ma ko ni waye sallallahu alaihi wasallam ya ce ya umaru atadri man ana wai shin umaru ka san ko ni waye أنا الذي اسمه في التوراة هيزيد وفي الإنجيل بارك ليقل وفي الزبور هندايا وفي سور إبراهيم دابا دابا وفي الأرض محمد وفي البحار الماهي وفي القيامة الهاشر وفي الجنة القاسم وفي النار الآشم لا يكون في أكلي نبي ولا فخر يا عمر كافك أوكنوني وي كافن كواي نيكو عمرو ni ne wanda sunana cikin attaura haidaidu sunana cikin injila barikilidu sunana cikin zabura hindaya sunana cikin sufi ibrahima ɗaba ɗaba sunana a nan ƙasa muhammadu sunana a cikin teku kifaye da sauran halittar ruwa suna karɓar madadi daga sunana almahi sannan a kiyama zan shayar da filin kiyama madadi daga sunana alhashiru sannan aljanna suna karban madadi daga sunana alkasimu wuta kuma mutanen wuta suna karban madadi daga sunana al'akimu saboda haka babu wani annabi da zai zo baya na umaru ba alfahari nake ba kai ka zunguro ni yace ya umaru a tadri man ana ana muhammadu allazi sallallahu alayya wa malaikatuhu wa anbiya'uhu wa sa'ir ma khalaqa tahta arshihi ya umar ka san ko ni waye ni ne muhammadin nan wanda Allah tabaraka wa ta'ala ubangijin kowa ubangijin komai yake salati gare ni kuma mala'iku suke min salati annabawa da sauran halitta Allah da ke karkashin al'arshi suke salati gare ni wa amarakum bis salati alayhi sannan kuma yace mu'minan cikin ku min salati faman salla alayya bi tibi nafsin wa qabd sautin wa khushu'in munfaridan kana rafiqi fil jannati duk wanda imin salati da dadar rai ya wato ya saukar da muryarsa bai daga murya ba da kushu'i shi kadai yayi abin a zuciyarsa to zai zama abokin zamana a aljanna yace wa man salla alayhi wa rafa'a sautihi muta'addiban shahida lahu kullu shay'in marra alayhi sautahu wa harrama Allahu jasaduhu ala an-nar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yi min salati ya daga sautinsa tare da ladabi amma to duk abin da muryarsa ta kai ga wurin zai masa shaida ranar alkiyama kuma wuta ba za ta shafi jikinsa ba annabi ya ce kai ya umaru a tadriman ana wai shin umaru ka san ko ni waye da kake cewa ni kyakkyawa ne ana allazi khalaqa Allahu adama wa zurriyyatahu ala hurufi hijayi ismi muhammadin ni ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci annabi Adamu da zuriyarsa a ƙarƙashin harfan suna na Muhammadu aliyini war rijlani bi manzilati dayi fa hiya minni wala fakhra tarra'asu wal wajhi bi manzilati al-yamini yace kaga kawunan yan adam wato da fuskokinsu suna matsayin ninjayen farkon sunana ne wal yadani hannayensu guda biyu manzilatu ma bi manzilatul ha'i matsayin su wuri wurin Allah wato suna matsayin ha'in sunana na biyu ne wal badal ainihin cikin su bi manzilatul mimi yana matsayin ni jayen sunana na biyu ne na uku kenan war rijlani kafafuwan su bi manzilati dali yana matsayin dal din sunana na karshe ne fa hiya minni wala fakar to kaga dan yan adam baki ɗaya daga gare ni suke ba alfahari nake ba maka umaru nace ya umaru a tajriman ana wai shin umaru ka san ko ni waye ana allazi khalaqa Allah ta'ala al-arsha falan yakun itrabu wa ta kataba ismi ma'a ismihi ala sakil arshi ni ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da ya halitta al-arshi al'arshi bai zauna ba daidai sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta sunana a kafafuwan al'arshi ya rubuta la ilaha illallah muhammadun rasulillahi fa sakana al'arshi a lokacin ne sai al'arshi ya zauna yana wa zalika qabla an yakhluqa al-khalqa bi 70 alf ani wala bakara wannan ko ya faru ne kamun Allah ya halitta halitta da shekara dubu saba'in ba alfahari nake maka ba umaru annabi ya sake cewa ya umaru wai ya umaru a tajriman ana wai ka san ko ni waye kuwa ana sahibul haudil mawrudi wal maqamil mahmudi wal mahdaril mashhudi wal azwaj at-tahirat min al-huri wal ulwi wal irtiqa'i wad darajat al-ula wala fakara ya umaru ka san ko ni waye ni ne ma'abocin tafkin nan mai gangarowa ni ne ma'abocin makami abun godiya ni ne ma'abocin mahalarta wato abar gani wato ni ne ma'abocin shuhudin zatin Allah kenan in ka ganni ka gan shi so ni ne ma'abocin mataye tsarkaka daga hurul ini kuma ma'abocin ɗaukaka da hauhawa ni ne ma'abocin darajoji na ɗaukaka ba alfahari nake maka ba umaru ya ce ya umaru ya kai umaru a tadriman ana ana nabiyil arabiyil qurashiyil hashimi zamzamiyil abdahiyil makki madaniyil tihaniyil bashirin nabil asrabil munir wala fakhara manzo Allah ya ce ya umar ka san ko ni waye ni ne annabin nan balarabe ba quraishi ba hashimi wato mai ainihin rijiyar zamzam mai kwaruruwan maka mai kwaruruwan madina mai madina mai dangi mai suna albashir mai albishir ga muminai mai gargadi ga kahirai fitilar yan aljanna mai haskaka duniya da lahira ba alfahari nake maka ba umaru sallallahu alaihi wasallam yace ya Umaru ya kai Umaru a tadriman ana ana Ahmadu wa ana Muhammadu yace ya Umaru ka san ko ni waye in baka sani ba ni ne Ahmadu ni ne Muhammadu dan Abdullahi dan Abdul Muttalib dan Hashim dan Abdul Manaj dan Qusay dan Kilab dan Murratu dan Ka'ab dan Luwayyi dan Galibu dan Tihru dan Maliku dan Nadar dan Kinanatu dan kuzai mata dan mudrikatu dan ilyasu dan mudaru dan nizaru dan ma'addi dan adnanu dan zanadu dan ujadu dan muqawwamu dan tayrahu dan yasjubu dan ya'rubu dan ukunuku dan humaisa'u dan nabatu dan humaydu dan waiqa dan isma'ilu alaihi salam ni ne dan annabi ibrahim alaihi salam dan tarihu wato tarihu ba shi bane azaru annabi ya bar iyayensa tsarkaka ne azara kuma tarihinsa ya zo a qur'ani azara ba shi bane baban annabi ibrahim eh saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni tsarkakakke ne na fito daga tsarkakakku dan nahuru dan saruju dan ra'u dan faliku dan aibaru dan shariku dan arfakashu dan samu alaihi salamu dan nuhu alaihi salamu dan lamiku dan mutawashilaku dan ukunuku dan idrisu alaihi salamu dan yaridu dan mahalayilu dan kainanu dan anushu dan shisu alaihi salamu dan Adamu alaihi salam shi kuma Adamu daga turbaya turbaya daga ƙasa ƙasa kuma daga kumfa kumfa kuma daga ruwa ruwa kuma daga ad-durratul bayda ita kuma durratul bayda ita ce asali na Allah ya halicci durratul bayda kamin ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai ita ce haƙiƙa ta Muhammadiyya wacce Allah da baraka ta'ala ya samar da ita daga ainihin wato yaƙutun nan ja ita kuma yaƙutu Allah da baraka ta'ala ya samar da ita ita ce ainihin samuwar alam baki daya asali ita fara azurfa ita ce Allah da baraka ta'ala yi mata tajalli ta narke ta zama ruwa sai motsi sai ambaliya sai kumfa ita shi wannan ambaliya shoki ya ne ci sai da sai hukubi dubu hukubi shoki ya ce kowane hukubi wato akwai ƙarni dubu a ciki kowane karni ɗaya a cikin karni dubu yana ɗauke da shekara dubu ne ba irin karni bane irin namu mu karni an ce za su yi shekara ɗari shi tijjani ce hukuban da annabi ya kowane karni ɗaya cikin hukuban nan to shekara dubu ne cikin karni sannan kowane shekara dubu akwai kwana dubu a ciki kowane kwana dubu dubu akwai awa dubu kowane awa ɗaya daga cikin awa dubu yana daidai da gwargwadon shekarun duniya daga farko zuwa ƙarshe sau dubu saba'in haka annabi ya yi sallallahu alaihi wasallam to daga nan ne aka shimfiɗa ta aka halicci sammai bakwai aka halicci ƙasai bakwai sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan shi ne fassarar muhammadu to sai miftahul futuhati miftahul futuhati din nan da shehu ke faɗi shi miftahul futuhati futuhatu futuhatu akwai futuhatul islamiyya akwai futuhatul imaniyya akwai futuhatul ihsaniyya sannan akwai fatuwar karibun akwai fatuwar mubinu akwai fatuwar mutlaq fatuwar akbari shi fatuwar karibun shine wanda Allah tabaraka ta'ala yake faɗi cikin Qur'ani laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta ash-shajarati wa 'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fathan qariba wa maganima kathiratan ya'khuduna wa makana Allahu 'azizan hakima وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فأجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما wannan duk akan masu fatuwan karib ake magana to shi kuma fatuwan mubin shi fatuwan mubin shi ne wanda Allah tabaraka ta'ala ke faɗi cikin Qur'ani inna fatana laka fatahan mubina yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا duk wanda ya samu fatuwar mubin to halara tana magana da shi da wannan harshen to sai fatuwar mutlak shine fatuwar akbari to shi fatuwar akbari shine idza jaa nasrullah wannan idza jaa nasrullah duk asiran faila kaf a cikin idza jaa nasrullah idza jaa nasrullah mutum ya fahimce ta da kyau to ya fahimci faila za mu dan fassara ta kaɗan ma'anar idza ja'a nasrullahi nasrullahi ai almadad almalakuti wa tayyid alqudsi bi tajalliyat alasma'i was sifati shine ma'anar nasrullahi wato idan taimakon Allah ya zo da madadi daga malakutu da kuma tayyidi karfafawa qudsi ne tsarki wanda yake dauke da tajalliyat na sunaye da sahohi والفتو أي الفتو المطلق في wannan kenan allazi la fata wara'ahu wa huwa fatu babil hadrat al ahadiyya shine ma'anan wal fatu shine fatahin da yake mutlaki wanda babu wani fatahi gaban sa shine ainihin wato budewar kofar halar kadai halar ahadiyya wal kashfu zati da samun kashfi na shuhudin zatin Allah والسلوك والتهيئ على الصراط المستقيم جزء تمركن هنيا ديدي بتأثير نورك فيهم بتأثير حسنك شكينك عند فراجك من تكميل نفسك yayin wato faragarka daga ainihin wato cikar ainihin tsarkin zuciyarka to afwajan fa ma'anan afwajan mujtami'ina ka annahum nafasun wahidatin in mutum da yadda faila bane da an zo nan zai gane faila ce ma'anan afwajan mujtami'ina ka annahum nafasun wahida yan faila in sun kai miliyan tunanin su ɗaya ne in ko kaga tunani ya bambanta to duk wanda tunanin su ya bambanta munafiki ne ya shigo waye ba cikin su yake to zo da haka shine ma'anan wato afwaja wato ainihin fasarar shi jama'a jama'a ko kuma tawaga tawaga to ainihin oh ashe ba mu kai wurin ba muna walfato ne ainihin walfato ai alfatu allazi la fata wara'ahu wa fatu babu al-hadrat al-adiyya wal kashf al-zati wa suluku ba'd al-fath al-mubin shine wannan mutum ya samu kashfi cikin shuhudin zatin Allah tabaraka ta'ala fatihi mutlaki kenan bayan an samu fatahi bayyananne shine fatahan mubina a cikin maqamin ruhi da mushahada wa ra'aita nasa to bayan ka samu wannan makami sai kuma ka ga mutane yadkuluna yadkuluna suna shiga fi dinin lahi menene addinin Allah addinin Allah ai at-tauhid shine tauhidin nan dai da shi Ibrahim ya zo da shi tauhidi shine tarbiyya kenan wasa wato shine wasuluku ala sirat mustaqim tafiya shiga cikin tabarki madaidaici bi ta'sirin nurika da tasirin hasken ka fihim cikin su inda farajika min takamil nafsika yayin faragarka daga kamalar tsarkakewar zuciyarka afwajan mujtami'ina wato zaka gansu tawaga tawaga ababan tattarawa ka annahum nafasun wahidatin kamar ka ce rai ɗaya ne a wurin ga su taro ne da yawa shi za je gani za a taro a maulidi har a tashi ba faɗa saboda tunanin su irin na mutum ɗaya ne fastahiru min faida zataka dan suna karban madadi ne daga zatin shi shehu radiyallahu anhu qa'imatun maqaman suka suna tsine a maqamin kanka suna maqamin ranka ne wa humul musta'idun allazina kanat baina nafsihi alayhi salatu wassalam wa anfusihim alaqata su ne mutanen da ainihin ransu ya samu ainihin tanadi wanda yake tsakanin zuciyarsu da tsakanin zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai alaka ورابطة جنسية توجب اتصالهم به أكو وتئر الرابطة وشتك تجنسي فكانوا سدشي وشتك وجب تصادوا سدشي بقبول فيدي تين دلاسي كربان فيلش في إنك جهك فصدر أي نزه ذاتك من الإهتداء بمقام القلب كترك ذاتك دقى حجبتوا دا مقام الزوجية الذي ومعدن النبوة واندشيني معدني واتو أينهم برامون النبتة biƙaɗe alaƙatil badani da yanke alaƙar jiki wa taraki da hauhawa ila maƙami wato ila maƙami haƙƙul yaƙini ka shiga cikin maƙamin nan na haƙƙul yaƙini Allah zai ma'adin wilaya wanda shine baramun walitta bi hamda rabbika ai hamidan lahu bi izhari kamalatihi ka gode wa Allah da bayyanar da kamalar zatin Allah tabaraka ta'ala wa wasabi da sobinsa a tamma waɗanda suke cikakku inda tajridi bil hamdil hiliya inda kasraitu da godiyan nan ta aiki wastaghfiruhu wa tilub sitruhu zatika ka nemi Allah tabaraka ta'ala ya sitarta zatin ka bi zatihi da zatinsa kama kana halul fana'i kamar yadda ka san dai yana faruwa a halin karewa cikin zatin Allah qabla rujui kamun a koma ila al-khalqi zuwa halitta abadan har abada innahu kana tawwaba dan cewa shi Allah tabaraka wataala qabilan lurju'i marraja ilayhi bi ifna'ihi bi nurihi eh Allah tabaraka wataala a wurin ulama zahiri innahu kana tawwaba shine mai karban tuba a wurin ulama batini Allah shine mai karban duk wanda ya koma gare shi da yayi wato karar da shi ya mai da shi hasken ya mai da shi bashi to menene ma'anar sayyidi da shehu yace kaga Muhammadu misahu futuhat kenan futuhatin nan da shehu ke magana shi manzo Allah shine yake bude komai cikin musulunci shi ke bude komai cikin imani shi ke bude komai cikin ihsani sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya bude halitta Allah tabaraka ta'ala daga babu ko da ke zamu zo wannan sayyidi ai sultanu mamlakati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ainihin shugaban kasan gwamnati na shi Ibrahim abin da yake nufi sayyidi wanda ya tsarkake ni daga bauta ya mai da ni shi kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsarkake shi daga bauta ya mai da shi shi shi eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah bane kuma ba wani Allah bane sallallahu alaihi wasallam dan ne da Allah sayyidu huwa allazi yasudu qaumahu shine yake jagorantar jama'a sai ta kaddama alai yake gabatuwa zuwa gare su akan su fi kulli shay a cikin komai bima hi dan abin da ita tarimin kitalil kamali na daga dabi'un kamala wa sharri da girma a tamu cikakke wakila wasu kuma suka ce huwal kamilul mutabi ilayhi shine cikakken da kowa ke da bukata zuwa gare shi shine sayyidi bi idlaqin baki daya wakila wasu kuma suka ce huwal malikul ladhi taji wa da'atu shine sarkin da shugaban kasan da wajibi ne a biyayya gare shi a hadisi annabi ce ana sayyidu walad adama wala fakara ni ne shugaban ƴaƴan Adamu ba alfahari nake ba to saboda haka wannan yana daga cikin ma'ana to sannan shi kanshi ainihin sunan Muhammadu din wannan nimin din na farko wato yana ishara ne li mahawihil badin wato yana nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafe dukkan ƙarya ma'anan ƙarya abinda ba Allah ba shine ƙarya annabi ya shafe duk abinda ba Allah ba sallallahu alaihi wasallam dan ne لأنه صلى الله عليه وسلم إن كان وراء أبن الله تبارك وتعالى ما نزل على محمد وهو الحق كما الله تبارك وتعالى جاء الحق وزهق الباطل to wannan ha'in na biyu shi kuma لاستمرار حكمه أي رسالته ما تقدم من نشأة الحقيقة المحمدية إلى ما لا نهاية له وتوها إلا أنا إشارة جنسية وتهكم ثم الله صلى الله عليه وسلم زي زرشي shi ne ma'anar manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga farkon faruwar hakika Muhammadiyya har ya zuwa abin da bai da iyaka na daga numfashin wato duniya da numfashin lahira baki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hukuncin su shi ke tasiri ita mutuwa ba ta gusarwa ba ta ba ta wato gusar da hukuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam ita wato ainihin abin nufi anan fal mautu inna ma yazilu kishrul islami mutuwa ko wafatin annabi yana gusar da bawon musulunci ne kawai shi yasa kake ganin musulmi zalla yake annabi ya mutu saboda shi abincin shi ya kare saboda ka shi annabi a wurinsa ya mutu sallallahu alaihi wasallam allazi huwa al-amalu takaliban wato shi musulunci bawon addini shi ne wato yin aiki dole an kallafa maka wa yabqa al-iman lil mu'minin amma kuma imani fa yana nan yawon zu a hannun mu'minai abadan wannan ba zai wuce bara abada wal ihsan shi ma ihsani lil muslimina shi ma yana nan fa la yuhbatu ba za a taba binne shi ba dan annabi yana nan auren su to saboda haka shi yasa babu abin da zai hana mu salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ranar alkiyama kuma babu abin da zai hana mu yin wazifa a cikin aljanna ranar alkiyama wannan haka a kajiru suka faɗi kuma haka annabi ya tabbatar saboda haka ranar alkiyama bayan in shi yasa wato anan akwai wata magana babba da shehu tijjani ya faɗi wato ta za mu faɗe ta kuma shehu tijjani radiyallahu ta'ala ya faɗi ya ce ɗariƙan mu za ta gusar da dukkan ɗariƙu baki ɗaya alkiyama ba za ta tashi ba sai ɗariƙa ta zama ƙwaya ɗaya sannan ranar alkiyama dariƙa ɗaya ce za ta yi tasiri sannan a aljanna wazifa ɗaya ce za ta yi aiki sannan ma'arifa ɗaya ce za ta yi tasiri to wannan shi ne abin nufi ko da an shiga aljannan ba so da shi yasa wani za kanat hadhihi tariqatu baqiyatun a'lamuha so da kake ganin tutar tariqat tijaniya za ta wanzu tutar tariqat tijaniya har abada hatta fil akhirati wa fil jannati tasma'u nagamatul wazifati za ka dinga jin gungunin wazifa a aljanna ma ima za ka yi ta ji ana astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum za ka yi ta jin wannan a cikin aljanna ala alsanata akabir muhsinin a harshen manya manyan muhsinai min al-anbiya wal awliya ba mu kadai da har annabawa sai ka same su ne da manyan waliyai fa fi kulli yawmin kai kowace rana su ƙura'u za a karanta wazifa inda kursiyi sallallahu alaihi wasallam a gaban kujerar ma'aikin Allah a aljanna yanda muke gani a duniya ai ba ma ganin shi za a shimfiɗa da'ira ana yi to ranar alkiyama akan kujera zai zauna a tsakiya a kewaye shi a dinga zarga wazifa a aljanna billahi lillahi wahiya gayatu gayatu fi tabiyin ma'ana muhammadu wannan shine ke ƙara tabbatar maka da ainihin ma'anar muhammadu sallallahu alaihi wasallam to shi ne a nan ne in ka lura da wannan maganar da muka yi a nan za ka gane cewa jawhar kamali tana fassara salatul fati da ma ugulkan saboda tun daga farko Allah musallu wa sallu ala ainin rahmatar rabbaniyati wal yaqutatu al mutahaqqiqatu al haidatu wa kadhul buhun al ma'ani duk fassarar Muhammad ne wannan har zuwa ƙarshen san kuma salatan ta arifuna bi haqiyahu fassaran haqqa qadri wa miqdari azimi shine iyahu hu to walmini saniya ainihin nimin dinnan na biyu da kake gani nimin dinnan mun fassara ha'u nimin dinnan da kake gani musharun biha ila mulki yana nuna maka zuwa girman mulkin Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ala wajhin niyabati ta fuskar na'ibai wato ta fuskar na'ibanci yana na'ibantan halar Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa tamakkunihi bi kulli shay'in shine tabbatar annabi cikin komai wa alaihi qabdan muhkama wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shike kinke da komai kuma shike hukunci da komai da yayi lam lam yakhliq lam yakhliq Allah man karaja an khilafati Allah tabaraka wa ta'ala bi halitta wani abu da zai fita daga cikin halifancin Allah ba kai hatta sayyidina Isra'ilu wanda ake gani da shi ne babba Isra'ilu da, da Jibrilu ba ya zo ba a rubuce cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gansu sai da ya fargita to ba kansa ulama zahiri suke ba to tajallin Allah tabaraka wa ta'ala kullum idan halara ta yi numfashi sai Israfil ya dawo kamar kwazara annabi ke masa madadi ya koma yanda yake lillahi lillahi sallallahu alaihi wasallam to zo da haka wannan hikima ce ilahiyya ana sai rika gano wannan in ba haka mutum ba zai gane annabi ba sai ya ji kiyama baka gane komai ba a haɗa ka da yan mata ku yi ta cin dabino da inabi to saboda haka wannan shine abin da ake nufi to saboda haka in mutum ya gane wannan zai gane cewa shi ma sai na Isra'il to ka lura Isra'ilun ma ranar alkiyama shi zai rike tutar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ke rike da tutar annabi Isra'ilu a cikin mala'iku kamar gauti ne a nan ƙasa. Isra'ilu a cikin mala'iku kamar gauti ne a nan ƙasa. Shi yasa a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi sa inna lillahi tabaraka wa ta'ala fil khalqi sala inna lillahi fil ardi salatun yati qulubun ala qalbi adama wa lahu arba'una qulubun ala qalbi Musa wa lahu sab'atun qulubun ala qalbi Ibrahima وله خمسة قلوبهم على قلب جبريل وله ثلاثة قلوبهم على قلب ميكائيل وله واحد قلبه على قلب إسرائيل إن جاء النبي فقول هكا annabi ce ku sani a bayan ƙasa akwai waɗansu mutane su ɗari uku zuciyoyinsu suna karɓar madadi daga zuciyar annabi adam duk ilimin da Allah ba annabi adam kowane ɗaya daga cikinsu yana da shi su ne luka babu su ne waɗanda muka faɗi saboda tsabar ilimin su Allah tabaraka wa ta'ala yana da waɗansu irin mutane su bakwai ne a duniya su kuma zuciya suna kan zuciyar Annabi Ibrahim duk abin da ka gance wa kazalika nuri Ibrahim malakuta samawati waɗannan mutanen ma haka to sannan Annabi ce akwai waɗansu mutane su biyar su kuma ba wai mutane ke ba su ilimi ba suna karɓar madadi daga zuciyar mala'ika Jibril duk abin da Jibril ya sani sun sani kaga irin waɗannan in suka ta ce ma yayi annabi da yaje Isra'ila miraji ba Allah ya gani ba Jibril ya gani ba yayi sallah an ce ba to sannan annabi ya ce akwai waɗansu mutane kuma su uku duk abin da sayyidina Mika'il ya sani sun sani zuciya su tana kan zuciyar sayyidina Mika'il to sannan annabi ya ce akwai wani mutum ɗaya shi kuma zuciyarsa tana kan zuciyar sayyidina Ibrahim duk abin da Ibrahim wannan mutum ɗaya shi ne gauti to shi Isra'il shi ke rike da tutar annabi ina ta ga duk wani gausi da kake ji ana wani gausi wani gausi su a gawa su shi ke rike da takalmin shi Ibrahim shi ne ma'ana yanda Isra'il ke rike annabi liwa'ul hamdi to haka kuma duk wani wanda kaji an ce kudi ne har bi jami'i gausi shi kuma duk inda shi Ibrahim yake in ya cika takalmi gausi ne ke rike da takalmi to saboda haka haka lamarin yake to wannan shine ni wato na na na na na na na biyu na annabi sannan ni na uku shi kuma yana nuni ne zuwa jam'iyya ta halitta Allah baki daya a cikin al'arshin aljannar huwiyar kautarin ma'aikin Allah har ne to ita ce hakika muhammadiyya an karɓo daga limamu Jafaru Sadiq yace idan alkiyama ta tashi Allah zai tsaye da wani mala'ika ya ce, Ala liya umman ismu Muhammadin bai rukun jannata duk karamati Muhammad. Mala'ika ne zai nike ce, Kai a filin kiyama wane ne sunansa Muhammadu, duk wanda sunansa Muhammadu ya tafi aljanna, sai da girman annabi Muhammadu. A ji suna, saboda wannan sunan ba karamin tasiri ba ne. Sannan Ibn Qasim shi ma ya yi magana da shi da Wahabu daga Imam Malik cewa wato sun ji mutanen makka suna faɗi suna cewa ma min baitin fihi ismu muhammadin illa yamuna wa ruzuqu wa ruzuqa jirani babu wani gida a cikin garin makka in dai aka sa mutum suna muhammadu to sai gidan sai dan yayi albarka kuma sai an rika ciyar da mutanen gidan ko da ba sa sana'a sannan makwabtansu ma sai sun samu arzikin mai suna muhammadu sannan shi kai sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya ce ma burra ahadukum an yakuna fi baiti muhammadan aw salafat babu abin da zai cuci ɗayan ku dan a gidansa ya sa wa ƴaƴansa guda biyu muhammadu muhammadu sai ko muhammadu uku ya sa ma ba abin da zai cuci shi ya yi tsawa ka sa muhammadu wani ma ka sa mai muhammadu akwai wani babban bawan Allah da yake wata rana muna jira da shi ke cewa ai lokacin da nake karanta ibul fa'i da na narke cikin ɗibin fa'i da na dinga haifan ‘ya'ya ina sa musu Muhammadu har sai da na faɗo cikin mata ma ina sa musu Muhammadu ban sani. Sai na Ali, karrama Allah wajen wa radiyallahu ta'ala ya ce, قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في مشورتهم معهم رجل اسمه محمد لم يذكروا في مشورتهم لم يبارك لهم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wasu jama'a ba su taba taruwa ba a ɗakin shawara su shawara sannan a gefen su akwai mai suna Muhammadu ba su sa shi a cikin shawarar ba to su sani wannan shawarar ta ba za ta yi albarka ba in dai suka bar mai suna Muhammadu a gefe ba su sa shi ba to shawarar ba za ta yi albarka ba sannan Ahmadu da Bazzaru da Tabarani sun rawaito kuma ainihin mazajen sanadin amintattu ne daga Abdullahi dan Mas'udu yace inna Allah nazara ila qulubil ibadi faktara min ha qalbu Muhammadin fatafahu da nafsi Allah tabaraka ta'ala yana duba zuwa zukatan halitta baki daya idan ya ga wanda sunansa Muhammadu kawai sai ya zabe shi kawai ba tare da yayi wani aiki ba kawai sai ya zabe shi ya zama nashi sannan dan Abbas shi ma ya ce من ولد له ثلاثة أولاد فلم يسمي أحدهم محمدا فقد جهل duk wanda aka haifa masa ƴaƴa uku a cikin su bai sa wa ɗaya Muhammad ba wannan ya jahilci sha'anin Allah ya jahilci annabi Muhammad bai san shi ba sannan wani daga cikin bayan Allah ya ce ainihin man arada an yakuna hamlu zawjatihi zakaran falyada ayyadahu ala badaniha wal yaqul إن كان هذا الحمل ذكرا فقد سميته محمدا فإنه يكون ذكرا yace duk wanda matarsa ta ɗauki ciki yana so ta haifi namiji to ya sa hannu a cikin matar tasa ya ce in dai Allah ya sauki iyali na ta haifi ɗa namiji na sa masa suna Muhammadu to ya ce to ko da mace ne a cikin take za a juya shi ya zama namiji sannan a ɗa'u ya ce ma sunniya mauludin fi badal ummihi muhammadin illa kana zakara kai ba a taba sawa da suna a cikin uwarsa ba face aka sa masa muhammadu to face sai ya zama namiji to saboda ka waɗannan abubuwa suna nan da yawa in dai sunan annabi muhammadu to mun ce ya kamata tun da mun fado kan wannan sunan mu magana akan salatul fatihi saboda wannan baiti yana ɗauke da ma'anar salatul fatihi salatul fatihi girman ta wurin Allah tabaraka wa ta'ala bi da iyaka a sai su ya radiyallahu ta'ala anhu ya faɗi ya ce كنت مشتغلا بذكر صلاة الفاتح لما أغلق حين رجعت من الحج إلى تلك المثال لا تفنسي لا شغلت ذكرا صلاة الفاتح لما أغلق لوكة لنداو أجل الحج har shiga ta til misal lima ra'aytu min fadliha saboda abin da na gani na falalar salatul fati menene falalar udjar ce wa huwa anna al-marratul wahidatu bi sittati alf salatin kama huwa fi wardatil juyudi cewa salatul fati da ma ku in mutum ya karanta daya yana daidai da kowane irin salati dubu ɗari shida kamar yadda ya zo a littafin nan da ake ce da shi wardatul juyudi yace kad zakara sahibul wardati shi ma abocin wardati gudu ya faɗi yace Allah sahiba cewa ma abocin salatul fati sai bi Muhammad al-Bakari as-Siddiqi shi sai bi Muhammad al-Bakarin nan wato sharihi ne taurin uwa taurin uba kuma dukan sayyidina Abubakar Siddiqi ne shi ne wanda saboda girman sa wurin Allah saboda tsabar biyayyar da yake wa Allah da kaunar da yake wa Annabi duk dare idan jarba ta same shi yayi wanka ya dawo ya zauna shi gaba da salati ga Annabi to duk daren da ya rasa ruwa ko kuma daren sanyi ya yi yawa an rasa ruwa to idan yi wato jaraba ta same shi idan ya ɗaga hannu ya addu'a ta ce Allah tabaraka wa ta'ala zai umarci girgije ko ba lokacin damuna bane zai ce girgijen sayyidina Mika'il ya sa hita cikin girgijen girgijen yayi dini ya zo ban ɗakin Muhammadu Bakari zubar da ruwa Muhammadu Bakari ya wanka to shi wannan Muhammad al-Bakari shi ne ne wardatul jiri ya ce Allah sahibi ya sai Muhammad al-Bakari a siddiqi na filin Misra wanda ya sauka a Misra wa kana qudban radiyallahu anhu shi qudbi ne kale yace inna man zakaraha marratan wanda ikaranta ta tsaya walam yadkhulul jannata ranan alkiyama yaga ana kuskus ana nema a sarki shi da wato sarkar wuta ya ga ba aljanna za a kai shi ba fal ya kadi sahida inda Allah ya zo ya shaƙe ni a gaban Allah tabaraka wa ta'ala ya ce nayi ƙarya in dai bai shiga aljanna wa baqitu asqura hashe ya ce na da wani ina karanta ta ila an rahiltu min tilmisana har sai da na bar tilmisana ila abi samgun na shiga abi samgun فلما رأيت الصلاة التي فيها المرة الواحدة بسبعين ألف ختمة من دلائل الخيرات تركت الفاتي لما أغلق lokacin da ne karo da salatin da in an karanta daya yana daidai da dala'il khairati kafa dubu saba'in sai na aje salatin fati wai shagaltu ya sai na shagaltu da karanta ta to yaya salatin yake so ki jane ce ga tana wa hiya allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi salatan ta'dil jami'a salawati ahli mahabbatika وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سلاما يعجز سلامه ثم في كرنت wannan sai yana daidai da dalail dubu saba'in sai ta ji to da na ga wannan sai na aje salatul fati bima ra'aytu fiya min kasratul fadli saboda abin da na gani cikin wannan salati na tarin falala thumma amarani bir ruju'i sallallahu alaihi wasallam ila salatul fati lima ublika sannan daga nan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bari ko ma salatul fati falamma amarani bir ruju'i ilaiha lokacin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yayin umarni da komawa cikin salatul fati sa'altuhu sallallahu alaihi wasallam an fadliha to ka san tsakanin jika da kaka sai shi ya rasulullahi yanzu da aka ce in koma salatul fati a gaya mun menene halalar salatul fati naga kana son salatul fati ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam buɗe bakin sa sai ce a awwalan farko أن المرة الواحدة منها تأجل من القرآن ست مرات فسنو شوى كرنت صلاة مفاتي تيا تنا ديدي باوي تاجبا تنا ديدي تسوكم قرآن سوشيدا ثم أخبرني ثانيا سمي سالك بان لباري نجي أن المرة الواحدة منها تأجل من كل تسبيح وقعد الكون ومن كل ذكر ومن كل دعاء كبير أو تجير ومن القرآن ستة آلاف مرة لأنه من الأذكار yace sannan da ya na karanta zuciyata ta samu natsuwa karo na ji sai ce mun yanzu kam bari ka ji radul fati daya tana daidai da tasbihin dukkan abin da ya afku a cikin kaunu na daga zikiri ko addu'a addu'an nan babba ce ko karama kuma yana daidai da saukan qur'ani dubu shida domin shi ma karatu zikiri ne a nan dalilin da ya sace da annahu min al-askari to da shi tijar Allah tabaraka wa ta'ala shi ne shugaban wali ya san duk abin da ƴan ta'adda za su ce karshen zamani sai ce da annahu min al-askari sannu sai annabi ya faɗi rubba qa'in bil qur'ani wal qur'ani yal'aluhu ko kuma rubba talin bil qur'ani wal qur'ani yal'aluhu ya mutum yana karanta qur'ani qur'ani yana la'anta kazo ka ce inna markabir wal maisir wal ansa wal zawr sun min min amal shaytan kana son jiya kuma sai aya ta ce Allah shi ne ma kana zina ka ce azzani wa zani fajlidu kullu wahidin minhum ma atadalda sai aya ta ce Allah shi ne ma kana munafunci ka ce innal munafiqina fi darki lasar min an-nar sai aya ta ce Allah shi ne ma kana ƙarya ka ce ala la alhamdulillah alal kazim sai aya ta ce Allah shi ne ma mutum shi tijar jalla ta'ala sai ce to da karanta qur'ani qur'ani ya la'ance ka gyara ka karanta abin da zai tsarkake zuciyarka kamun ka sai ga Qur'ani irin wannan karatu da kake gani na salatin nan daya yana daidai saukan Qur'ani dubu shida irin wanta amma akwai can gaba inda shi galihin akwai tsarkin da ummatin ya kai shine maqamun haythu anna rabba yukallimu abdahu mutum ya kai wannan maqamun idan ya karanta alif kamun ya ce lamim sai su gane ce inda za a tara mala'ikatan samawati wal ardina ba za su iya daukan alifin din ba saboda nauyinta yace babu abin da ya kai ta salati saboda ai dama a matsayin da yasa salatin yake saboda Allah ne yake salatin karatun kuma kai ne kake to in ka kai matsayin da karatun ma Allah ne yake to karatun ya fi salatin shi to kajin da ake aka sha bamba to saboda haka za mu fassara salatin fatiha a jiyan da yake farko za a ji farko an ce Allahumma farko alhamdulillah marhaban bikum alhamdulillah insha Allah alhamdulillah alhamdulillah sai dai azuci shi ya sauka masha Allah to kaga madadi zai zo da karfi yanzu sai shi wannan salati salati ne mai ban mamaki sai su ji rabbi Allah ta'ala ya faɗi abubuwa masu girma kwarai kwarai da gaske akan wannan wato wannan salati da girma sai su ji rabbi Allah ta'ala ya ce اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم فمنين معنى اللهم اللهم wato akwai ilimi mai girma akwai ilimi mai yawa mai tsada mai tarin yawa idan bawa ya ce Allahumma kaga ya faɗi alif ya faɗi lamun guda biyu ya faɗi ha ya faɗi yin to kowane abu da kake gani cikin halitta Allah baki ɗaya yana cikin nan in ka ce Allahumma to halitta Allah baki ɗaya daga mala'iku zuwa rauhanai aljanu mutane dabbobi tsire-tsire sandararru baki ɗaya kowa zai tsaya hatta mala'iku da suke ibada a sama kowa zai shuru ya tsaya cak Allahumma tana tsaye da halitta Allah gaba ɗaya ne in ka ce Allahumma kowane abu ya tsaya cak suna saurara to ba bawa ya kira Allah tabaraka wa ta'ala da sunan shi shi ne ma'anar fasarar su na zahiri in kace Allahumma ya Allahumma ad'uka bi jami'i asma'ika al-husna kullaha ma alimtu minha wa ma lam a'lam to idan mutum ce Allahumma komai zai tsaya shi wannan alifin din na farko ana kiran shi alifin tafrid ana kiran shi alifin tajrid shi Allah tabaraka wa ta'ala farkon abin da ya rubuta a cikin littafin zatinsa wato digo ne guda uku farkon ɗigo nuqtatul ilmi nuqtatul irada nuqtatul qudra shine ainihin farkon abin da Allah tabaraka ta'ala ya fara nuqtatul ilmi nuqtatul iradati nuqtatul qudrati wato ma'anan nuqtatul ilmi Allah tabaraka ta'ala yana gaya wa halitta Allah tabaraka ta'ala ni ne ilmi ne ban yi komai ba amma na san abin da zai yi ban fara komai ba amma idan na tashi na riga na san komai na san abin da zan ba wai sai na fara yi zan sani duk wannan cikin Allahumma farkon alif kenan dan digo uku ne suka faru suka zama alif nuqtatul ilmi nuqtatul irada nuqtatul qudra sune ainihin alif tajridi alif tafridi to wannan yana nuna cewa Allah da warkota Allah ya san duk abin da zai hadisa baki da sannan nuqtatul irada Allah da warkota Allah yana nufi wato ina da nufin in yi halitta ba zan zauna ni kaɗai ba ina nufin in yi halitta shi ne nuqtatul irada sannan nuqtatul qudra Allah yana nufi ina da nufin in yi halitta kuma ina da ikon duk abin da na nufa sai na yi to shi ne wannan alifin din na farko wato Allah tabaraka ta'ala yana nuna cewa duk abin da zai halitta baki ɗaya yana da iko shi ne ma'ana wato al'ilmi wal iradatu wal qudratu saboda ka dukkan ilimi baki ɗaya da halitta yana cikin nan to idan mutum ya zo nan waɗannan ugo guda uku su ne suka yi sarayani suka sadu sai suka nuke sai suka zama alif kowane abu yana cikin alifin ɗin qur'ani tab alifin ne kwaya ɗaya ba komai a cikin sai alif halitta Allah duka alif ne ba komai sai alif ranar alkiyama ma alif ne gaban lahira ma alif ne ba abin da ya fi alif to sai da ka ita wannan alifin din nan ita ce gaba ɗaya asirin qur'ani to wannan digon na farko sai aka yi mai lakani ake ce mai da shi ba digo na biyu sai ake ce da shi sino digo na uku sai ake ce da shi mimun wannan masu tarbiyya shi ake kira haƙaƙin sana'a wannan ugo ugo din guda uku shine asirin halar Allah baki da wannan ugon na farko luqdatul ilmi sai aka sa mashi ba luqdatul irada sai aka sa mishi sino luqdatul qudra sai aka sa mishi mimun to shi kenan kamar Allah da yarko ta'ala ya tambayi kanshi da kanshi lokacin babu wanda za a tambaya sai shi da ya tambayi kanshi da kanshi sai ba kanshi da kanshi amsa sai ce Allah to in ka lura ba si ni da sunan ya shi kamar Allah ce sunan wa sai ce Allah waɗannan haƙa'idu guda uku ba abin da suke tabbatar ba sai Allah wannan tsuggai guda uku waɗancan asiran da ka sani je suke kunshe da su a zuciyarka har wata gida kana tunanin ma wani abu ne daban yin su aka yi to ba abin da suke tabbatar maka da sai Allah wato ma'ana ni ne ba ba ita ce ni ni ne sinin sinin ita ce ni ni ne nimin nimin ita ce ni shi ne ma'ana shi ne bismillah to kuma in kada zai iya tabbatar maka da cewa to ma'anin bismillah ai alifu ne tare da bismi to ma'anin al-alifu lillahi kullul wujudi kullul mawjudat jami'il mawjudat wal mukawwanat lillahi shi ne ma'anin alif shi ne ma'anin bismillah dukkan halitta baki ɗaya lillahi to alihun ɗin nan yana da girma kwarai da gaske shi wannan alihun ɗin a cikin halarar farko samun a samar da kowace halara ana kiran aini wato shi wannan alihun shi ne wato yin tajalli ya zama lamu shi ne na Allahumma ke shi ake kira lamu tajalli wannan lamun na farko wato ma'anan kaga alihu an ishara Allah tabaraka ta'ala ki ya ga maka ina da ilimi ina da iko kuma ina da ina da ilimi ina da miji ina da iko to menene iko zai tabbatar maka kai sai aka tajalli shine wannan lamun din nabi kaga a da Allah to sai lamun na biyu ya ki kira lamun tajalliyat wannan alifu tabridi alifu tajridi wannan lamu tajalli wannan kuma lamu tajalliyat to wannan lamu tajalliyat shine makamin da annabi yake cewa wato shi wannan lamun na farko shi lamu tajalli shine makamin da annabi yake cewa li waqtum ma Allah la yasuni malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun anan ne ai alamu tajalli dan tajallin da Allah tabaraka wa ta'ala ya fara shine ma'anan faji arafuni wannan ba'in nan da ka gani muka faɗi da farkon nan da wannan aka sani in ba dan ba ba da ba a san alifin ba to so da ka anan wannan lamun din lamu tajalli anan ne ma'anar liwaktun ma Allah la yasani malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun wato ma'ana babu wani abin hadisa da ya isa ya sadu da ni sai da iko ya sadu da ni a wannan makami shine makamin lamu tajalli a nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ahlu tajalli hum allazina yarsuna masani kaga anan zaka gano waɗannan tsugai guda uku anan zaka gano mai hankali ke gayewa saboda haka annabi ce ahlu tajalli hum allazina yarsuna masani ba haka shi ce ba tajallali wal mahbubu haqqan وقال لي أبرهام عبد الذات فلكل هدرتي masoyina ya mun tajalli ya ce da ni barhama bawan zafi shiga halarata ka tabbata to anan anan wato waɗannan ahlul tajalli su ne majzubai wato wanda suka samu ta hakiki dan ne a maulan mu shehu tijjar radiyallahu ta'ala ne yayi magana ya ce adadin numfashin halitta wato adadin hanyoyin saduwa da Allah adadin numfashin halitta ko kuma adadin hanyoyin saduwa da Allah adadin halitta Allah to shehu tijjar ne ce amma mafi girman hanyar saduwa da Allah mafi ɗaukaka hanyar saduwa da Allah mafi ƙarfin hanyar saduwa da Allah a tariqul jazbur rabbani hanyar jazbi rabbani duk wata hanya da ake bi a sadu Allah in dai ba a jazba ba wallahi ba a sadu ba akwai saura domin ne sai da yake fa inna tariqun nurani hanya ne na haske laysa fi qatta'u wala rusutu wala jibalun wala su'udun wala afatu babu yan fashi akan hanyar jazbi babu farayi babu duwatsu babu tudu babu rayi babu illa akan hanyar dubur rabbani ne walƙata walƙata na hasaken Allah da barka ta suke bayyana gabawa kawarikul adati iri iri suke bayyana gabawa to sannan su kuma ainihin ahli tajalli ba su bane ahli tajalliyat halu tajalli ya tafi kuma daban dan halarori halarori biyu ne akwai hadarsu tajalli akwai hadarsu tajalliyat to wannan lamun na biyu wannan lamun na farko shine wato lamun tajalli lamu lamu na biyu shine lamun tajalliyat shine haske wanda yake wato abin tafasawa wanda ya ta'alliki da ainihin wato hasken dukkan dukkan halitta Allah baki da shi wato ma'ana dai kawai a takaice lamun na biyu shi ne yake rataye da lamun na farko lamun na farkon nan ba wani bane illa Muhammad Rasulullah shi ne shajaratul wujud shi ne a cikin Qur'ani gari yuqad min shajaratul mubarakatin zaytunatin la sharqiyatin wala garbiyatin yakad zaytuha yubi walau lam tamsas nar nuru ala nuri amma ne yahdi Allahu li nurihi man yasha kuma ne wai zarban Allahu lamsala lin nas to saboda haka wannan shi ne abin da ake so a gane to sai ha haga Allah ya tabbata Allah alif at-tabridi alif at-tajridi lam at-tajalli lam at-tajalliyat to sai ha shi ha din ne shine kitabul haqqi shine ainihin littafin da bai rage komai ba babu abin da yake ko wannan ha ba ya fassarwa saboda ko a fassara ma a ce shi to ne shi shi saboda haka shi baya fassarwa da harshe kuma babu zuciyar da za ta iya fahimta shi sai dai ruhi to anan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani balaraban kauye yake tambaye shi ya ce ya rasulullahi aina kana rabbuna qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi aina ubangijin da yake kawo ya nufi sammai bakwai da kasai bakwai sai annabi sallallahu alaihi wasallam wato ilimi ne aka turo ka san wannan shi yasa hakkullin wawa ya fi kusa da Allah billahi allazi ko ranar alkiyama akwai wata aljanna ina ji jannatu sifati ce ko jannatu zati muqaddasa ce wato wawaye ne kawai a ciki sai da wawa ne ke iya kutsa a cikin Allah shi ne wayau bai iyawa kage wannan tambayar sai na Abubakar yayi sai na Umar yayi ya ka turo balaraman kauye kawai yazo zauna yace ya rasulullah aina kana rabbuna qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi ya ma'aikin Allah a ina ubangijin ne yake samu ya halitta sammai bakwai da ƙasai bakwai ashe ilimai ne aka tura ta cikin su dan annabi ya fito da su sai sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangijin mu kana bi ama'in ma fawqahu hawa'u wa ma tahtahu hawa'u yana cikin halaran makanta saman shi ba yanayi kasan shi ba yanayi to shine ha Allahumma kin eh Allahu to a nan ne mutum zai gane ismul jalala kaga ga alif tawridi ga lamu tajalli ga lamu tajalliyat ga huwiya ha kaga Allahu shi yasa kake gani wasu manya daga cikin Allah kawai ba la ilaha illa Allah Allah to lokacin da waɗannan dubbai guda uku suka sadu suka miƙe suka zama alihu tajalli tabbata sai kuma shi wannan alihun din sai kuma sai ya zama ha ha karama sai isa ke yin tajalli ya zama ni dugo na biyu ke dugo na uku sai tajalli ya zama dalo to a nan ne sai aka danganta da ainihin alihu zuwa ha'i sai aka sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna Ahmadu to anan ne ahmadiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take ita kuma daga cikin wannan yasa ahmadiyar annabi take da wahalar galewa sallallahu alaihi wasallam yana faɗi yana cewa ana ahmadu gilani to daga nan Allah tabaraka ta'ala lokacin da yayi nufin ya samar da halitta baki daya sai ya sa wannan alihu shi kewaye alihu shi kewaye sai ya zama kamar dauri haka shi alihun din farko lokacin da Allah ya so ya halitta shi tajalli shi alihun ɗin shi zama ɗauri haka to daga nan sai wannan ɗaurin shi zama nemo sai ki sadu da ha'i sai aka ce muhammadu shi ya sa kake gani samun halitta annabi muhammadu ba a taɓa samun mutum mai suna muhammadu ba saboda asiri ne na Allah ya sa ka ji ranar aljama za a ce ina mai suna Muhammadu tafi aljanna to shi ya sa mutum ya gano ne ce Allahumma to Allahumma ba ta rage komai ba baki ɗaya in mutum ce Allahumma to halarori baki ɗaya sun buɗe halitta Allah baki ɗaya sun rate da wannan alifin na biyu to in mutum ya ce Allahumma shi kenan komai ya tsaya halitta suna jira su ji mai bawa zai ce sai mutum ce salli ba nan salli in ka lura da salli arabi biyu ne ko lokaci ya yi to idan mutum ya ce salli in ka duba salli za ka ga harfa ne guda biyu wannan harfan guda biyu ana kiran su harful muttasili da harful munfasili harafi wanda isadu da harafi wanda ya rabu to harful muttasili shi ake cewa lamu tajalli harful munfasil shi ake cewa lamu tajalliyat to daga nan ne su ba suke ta ittahada al madani waqta lafa al maani halitta Allah tabaraka ta'ala sun taru sun tabbata cikin Allah amma ko ma'anar su ya sha bamban shi Allah al haqu shi kuma wannan al abdu ibaratuna shatta ko ma'ana ka wahidu wa kullum ila zakal kamali shi anan abin yake to wato ma'anar salli in mutum ce salli yana nufi ya rabbi a duk min hadarta hahutuka suyudu rahmatika ala sirri nabika ma'anar salli ke ya kira dukkan halara baki ɗaya ta tattara sai ce to ya ubangiji ma'anar salli ya ubangiji kai kwarari daga halara hahutunka kwararar rahamarka a cikin a bisa asirin annabinka sallallahu alaihi wasallam shi ne ma'anar salli sannan ya Allah hadith Allahumma hadith min hadarci lahutuka min al-ulumi wal asrar ala hadarci ruhi nabika ya Allah kai kwarari daga halarar lahutunka na daga ilimai da asirarai a bisa halarar ruhin annabinka sannan Allahumma afid min hadarci jabarutuka min nafahati ala hadarci aqali nabika sallallahu alaihi wasallam ya Allah kai farari daga halarar jabarutunka da daga numfashi a bisa halarar hankalin annabinka sallallahu alaihi wasallam sannan Allahumma afid min hadarati malakutuka min alhuyurati ala hadarta kalbi da bisa ya Allah kai farari daga halaran malakutunka na daga failoli in ka ji an ce faila to komai ya cika gishiri ya ji